الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم الأمة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon ganin wannan lokaci ya bamu ikon dawowa wannan majalisi na tafsiri a wannan rana ta asabar biyu ga watan Ramadan bayan hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wacce ta yi daidai da ashirin da biyar ga watan hudu ta miladiya dubu biyu da ashirin muke ci gaba da wannan karatu da fatan Allah ya tambaye da ya datar da mu. Allah yana gaya mana a cikin surat Ali Imran بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين wannan aya tana da alaƙa da ayoyin da ke bayanta ayoyin da ke bayanta ta ja kunni ta gargaɗi akan biyayya ga annabi Muhammad akan irin yadda shedan ya zayyana ma mutane iface-ifacen shi da shauransu don ya nuna musu cewa an kashe sayiduna rasulullah wa iyazu billah duk wannan abubuwa ne daga baya aka zo aka ce to ko da kuna zaton manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wafati to ku sani wa ma muhammadun illa rasulun kada khalat min qablihi ar-rusul shi sai na rasulullah fa ba wani abu ya zo da shi ba shi ya zo ya isar da sakon Allah kenan in dai ya isar da sakon Allah ko ya tafi ya yi innahu ballagar risal Allah Allah to in dai har haka ne tunda an tsoron an gaya ma al'umma cewa ga yadda za a yi biyayya ga annabi Muhammad da riko da shari'ar sayyidina Rasulullah to sai a tsoratar da mu kuma ga dinin tafarkin shedan shi yasa Allah ke gaya mana ya ayyuhallazina amanu ah ku kula fa ya ku mu'minai dinnan ya ku masu biyayya ga annabi Muhammad da shari'an sayyiduna Rasulullah in tuti'u allazina kafaru idan kuka bi waɗanda suka zamo kafirai kuka ce wai abubuwan su da zantuttukan su da irin mu'taqadat nasu da mu'amalan su da sifantuwa da su za ku yi to yaruddukum ala aqabikum za su juyar da ku ga kan imani ya zuwa shirka da Allah ta'ala wa iyazu billah يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين sai ku zamo kun zamo watan taɓaɓɓu wanda suka yi asarar duniya da lahira wa iya Wannan aya haka malaman tafsiri da dama suka tafi a kai, amma idan muka tsaya za mu dogga akwai ababen dubawa da kyau. Tan an samu ne da ya ayyuhal lazina amanu in tuti'u kun ga an yi ta'abiri da ne in a ƙa'idan malaman a ƙa'idan malaman balaga idan aka yi ta'biri da in dinnan yana nuna sahabban Annabi Muhammad ba sa sauraron kafirai bi ma'ana inda zai faru in dinnan dilalanta a larabci dilalanta a Hausa kenan kallama yana da karanci matuka sahabban Annabi Muhammad si koyi da watan wanda suke ba musulmi ba a wajen ibadansu ko a mu'amalansu ko a ɗabi'o'insu ko a wani abu na rayuwa nasu shi yasa ta'biri ya zo da in tuti'u fariqan min in tuti'u alladhina kafaru Allah Allah wasu malamai su ce alladhina kafaru din nan ana nufin ko wa mushrikul arab kafiran larabawa wasu kuma suka ce a almunafiqun ne munafikai ne wanda suka zo suka dinga cewa to ayyan sai ku koma kawai ku je ku haɗu da ƴan uwanku ku yi sulhu a koma addinin su wasu kuma suka zo suna a'a ai yanzu mu nemo Abdullahi bin Ubay bin Salul sai ya zo ya sulhu da Abu Sufyan shikenan sai a sassauta mu Allah kaga su ma kenan waɗannan sauran malaman hadisi ne malaman tafsiri suka ce a'a wannan ayan ta haɗa duk wani wanda ba musulmi ba kai koyi da shi a ibada ko ko a tauhidi ko kai koyi da shi a mu'amala ko kai koyi da shi a ɗabi'a ko wani kwaikwayo musulunci ya hana wannan wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum duk wanda ya kama da waɗannan mutane a irin waɗannan to zai samu kanshi a can kenan kaga alkur'ani yana sanya mana mabda islami mai kyan gaske yanda musulmi zai iya rayuwa da addini shi in tuti'u allazina kafaru idan da za ku bi waɗanda suke kafirai ne yaruddukum ala aqabikum za su juyar da ku akan ingantaccen addinin ku shine imani da Allah subhanahu wata'ala yurdukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin da zaran kun yi kun yi kun bi nasu me zai faru kaga an yi mene ga ga fanan ta zo saboda jawabu id fatan kalibu kai tsaye kawai sai ku zamo khasirai wanda suka yi zamo sun yi asara na duniya da lahira wa iyazu billah Allah shi kiyaye
بل الله مولاكم وهو خير الناصرين
بل الله مولاكم وهو خير الناصرين يا كو صحابان النبي محمد يا كو الأمة لا إله إلا الله محمد رسول الله كو إيا قالوا وفا بل الله بل الله مولاكم وهو خير الناصرين Allah ɗin nan fa shine maulakum matidincinku mai taimakonku ko in kowa mai taimako ne to huwa khairul nasirin shi yafi kowa iya taimakawa Allah Allah mene alakan wannan ayar da ke bayanta an ce bal a ka'idan malaman balaga bal lil idrab ka bar wancan maganan a jika kawai ka kawo wata magana wanda tana da kima tana da daraja tana kuma da dosa ne da wancan amma ko ba ita bane kai tsaye mene alakan wannan ayar da wancan waɗancan suna neman su ɗauki musulmi su koma da su ga addinin tafli addinin watan shirka da Allah subhanahu wa ta'ala kaga an taɓa tauhidi kenan saboda menene za su zamo suke koya musu ne su ne ke kenan gunki da waɗanda suka yi kama da wannan suke taimaka musu sai Allah ya yi wasi da maganan ya ce bal da zaran an ce bal to duk jumlan da ke an gama da maganan shi kuma ga wani sabon magana balillahu maulaku ah Allah balillah maulaku idan aka ce balillahu daga cikin malaman qurra akwai wanda suka karanta da haka balillahu ba wanda fa zai iya taimakon kuɗin nan ba kowa bane sai Allah me yasa bai kawo balin rahmanu ba sifa amma kawo lafzul jalala anan da Allah ya ce balillahu maulakum dan a nuna muku yaqinan sabitan la yatazaza cewa Allah nan shi ne kadai wanda zai iya taimakon ku shi yasa aka kawo lafzul jalala to idan kuma da za a karanta qurra'u sun karanta balillahu maulakum الله قلنا سيزم مفعول لفعل محذوف بمعنى أطيعوا الله مولاكم ko bi Allah wanda shi ne maula ku. Allah Allah. Kalimatul maula tana zuwa da ma'anoni da dama a larabci, tana iya zuwa da ma'anan sayyid shugaba, tana zuwa da ma'anan khalik jagora, tana zuwa da khalik mahalicci, tana zuwa da ma'anan eh alqa'id jagora, tana zuwa da eh ma'anan abin girmamawa. Shi yasa zaka ga za ka ga alƙur'ani yana amfani da wannan balillahu maulakum anan Allah almaulakum shine mataimakinku wa huwa khairun nasirin in ko da wani zai ce ah to ai wani zai taimaka maka sai ce to wa huwa khairun nasirin shine fiyayyen mai taimako mai taimakon ka din wanda kai da a zuciyanka bai da tasiri sai wannan ya taimaka mishi to kaga ina ina taimako ga wannan kenan Allah Allah wannan kalimatul maula za ta iya zuwa ka ji balarabe ya kalli mutum ya ce maulaya, bi ma'ana shugabana jagora wanda yake shiryatar da ni shi ne kalimatul maula. To kila wani yanzu ya ce maka a ai maula shi ne Allah. Saboda inna Allah maula allazina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Allah shi ne majibincin lamarin muminai su ko kafirai eh ba su da shi saboda al'amarinsu yana ga gumaka ne. shi kuma gumkin la guncin wanda baya wa in yaslubuhum zubabu shay'an la yastanqizuhu min da kuda zai tsaya a fuskan gunkin zai iya kawo sharewa kaga da'ufa talib wal matlub gunki rarrauna mai bautan gunki ma kan rauni wahanun ala wahan na fata mun fahimta to nan a ayan qur'ani duk yana nuna mana mataimaki da wannan wani mai wa'azi ya da ya ce daddage ai menene waɗannan waɗanda suke ɗan ɗariƙa sukan ce maula wannan maulan Allah ne ba ana nufin wani abu bane subhanallah kuma yayi ta awan shi daga cikin ahlus sunna kaga ahlus sunnati wal jama'a ahlul qur'an kitabu kaga la qur'an wala kitabu wala sunna duka ba abin da ya tattara saboda usulubin qur'ani baya nuna maka kalma ta zo da ma'ana ɗaya ta kaga nan ya zo can ya zuga kuma yanda ya zo a cikin surat muhammad sannan sa ya manta inda ahli sunna ce ta gaskiya irin na sada a sha'ira wal maturidiyya ridwanullahi alaihim zai gane cewa imamu hakim yana ruwaito mana a cikin mustadrak na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi kusan malamai da yawa wasu daga cikin malaman ma sun yi da'awan tawaturin shi manzo Allah yana cewa man kuntu maulahu fa aliyu maula to idan da kalmar maula tana nufin Allah ne manzo Allah zai ce kuntu maula ni ni mahalarci ne sannan kuma ya nuna aliyu ma ya ce maula ta gabi ma'ana ni jagoran shi ne, Aliyu ma yana daga cikin jarumai. Ina fata an fahimta, kaga ashe baya nuna wannan kalman larabci tana da sai a jidda. Shi ne nan Allah yake gaya mana, balillahu maulakum, Allah shi ne mahalicinku, wa huwa khairun nasiri, Allah shi ne mataimakinku, wa huwa khairun nasiri, kuma Allah shi ne fiyayyen mai taimako a ko'ina a kowane hali, fi halatu sarra iwa sarra, hali na tsanani ko ko hali na yaluwa. Allah ka taimaka mana.
فنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين
فنلقي في قلوب الذين نعم فملقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين الله ينا جايا منك جايا مس يا رسول الله سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب أصلا كلمة الرعب tana zuwa ne da ma'anan eh al'intila in na ce ra'atul hau bi ma'ana teku ta cika ko kuma mu ce alhau tabki ta cika aslan ma'anan shi kenan a lura amma isti'mal da qarina zai iya sa shi ya canza daga nan ya bada wani ma'ana nan alqur'ani yana gaya mana ka gaya musu ya rasulullah sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba za mu jefa razani da tsoro da firgici a zukatan eh waɗanda ba su yi imani da aqidan la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba dan mene Allah ya ce lima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana saboda irin abubuwan da suka yi shirka suka tada Allah da wani misali idan ka ɗauki kiristoci sai ka ga aqidatu tasli sai ka gansu Jesus Allah Mary Allah Allah Allah Allah ya aka yi suka zama guda ukun nan sannan ga Allah mai wanda ita Maryam tana da uwa tana da uba ga Isa shi kuma eh yana da uwa bai da uba a haifi Allah Allah subhanallah subhanaka hadha buhtanun azim idan kuma ka koma sai kaga Qur'ani yanda yake rugurguza su zaka ji alqur'ani yana laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha wama min ilahin illa إلا الله وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم kaga alqur'ani yana rusa wancan aqidan nasu yana tabbatar da Allah guda ɗaya ne rak kuma shine wanda ya cancanci a bauta ma to Allah yana gaya mana sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba da sannu zamu jefa razani da tsoro da firgici da rashin natsuwa da zukatan eh wanda ba su imani da aqidar la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba بما فنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا shi ta wannan shirkan da suke yi ma lam yunazzil bihi sultan abu ne suna yin shi babu dalili ba hujja ba akan shari'a yake ba ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'awahumun nar to don haka tunda suna bauta ma Allah akan abin da ba hujja babu dalili kuma zakansu Allah suke bauta ma wai a zaton su waɗannan gumakan ko kuma zaton na cewa a yuqarribuna ila Allah zulfa a muna jin gunkin ne dan zai haɗa mu da Allah Allah Allah Allah yake je ma to wa ma'awahumun na makoman su zai zamo wuta ne ita ma'awa idan ka ɗauki asalin kalmar ma'awa idan ka ɗauki daga awa ya awi abin da ke taro kai kai ka ce wutan ne take taro kai gare ta wanda shi ne kuma yake komawa ya zuwa gare ta wa ma'awahumun nar wa bi'isa maswa zalimi tir Allah yi wata rai Allah yi wata rai da abin da ya kasance makoma ne na azzalimai menene zalunci shine hada Allah da wani inna shirka la zulmun azim kamar yadda Allah yake faɗa mana a cikin suratul luqman watan hada Allah da wani babban zalunci ne babu zaluncin da ya kai wannan Allah wannan idan muka kalli ayar ta nan idan muka koma min haisu janibil balagha sai mu kalli Allah kalman alqa yulqi galiban kana yin shi ne alqa zaka jefa ne akan abu wanda yake concrete za a iya ganin shi amma ba abstract ba wanda ba a iya kallon sa to me yasa alqur'ani yace sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba za mu sanya a zukata a zukata ana ganin su ne ai jiki ake gani me yasa ya dauko wannan ye wannan saboda alqur'ani ya nuna maka alakansa da zukatan al'umma kaman wani abu ne wanda yake gashi Allah yana gashi ana mu'amala da shi kurarata ya ma fi jiki kusanci shi yasa zaka ga Allah in ya zo ko da a tifafi ne sai ka ji na gaya maka wali ba su taqwa zalika khair zifafi ga a gyaran zuciya a gyara zuciya zuciya ta kyau to ya fi rigunan da muke sawa a wajen Allah baɗini ya fi zahiri zahiri yana da kyau mutum ya kula da shi amma baɗini shine nan aiki yake yasa manzo Allah zaka ji na inna fil fil jasadi mudga idza saluhat saluha al jasad kullu Allah Allah so shine nan an yi wata nau'i ne na tajsid aka ɗauko abin da yake mahsus ne ko kuma kira shi mujarrad aka dawo da shi a sura abin da a iya gani a sabesa sanulki Allah. Allah ya yi ta'adiri A da C wanda take min adatin A a tansi a wajen malaman nahau. Sanulki nan gaba, to shin alaikan mahu bi ƙadirin ya gudanar da abin yanzu? Amma me yasa? Allah zai iya ce ma abin ma kun kun, amma ya ce sanulki sai nan gaba za mu yi haka. Wanda kuma in ya so a yanzu nan zai yi. saboda a nuna ma ɗan adam yadda zai tafi da gudanar da rayuwar shi ba komai ne zaka ɗauka ka ce bar ka ka yi su yanzu kai tsaye ba a'a ya zama akwai akwai mataki mataki a rayuwa shine Allah yake koya mana domin inda zaka iya ganewa Allah innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun amma sai gashi inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab akan halittan sama da ƙasa akwai ban abban mamaki saboda mene saboda zaka ji Allah yana ce ma ya halicci sama da ƙasan fi sittati ayyam kwana shida wanda in ya ga dama zai ce kun fayakun me hikiman haka dan a koya ma dan adam yin abu a hankali at-tamahul yin abubuwa a hankali dan ka ci nasara kayi abin da babu irin shi ashe bin abubuwa da diki-diki a hankali da kyau kai don ka inganta shi wannan koyarwa ne na alkur'an sannan fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa ma'awahum an-nar wa bi'sa maswa zalimin bi'sa tir Allah yi wadarai da makoman azzalimai wa iyazu billahi
ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين
إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخر ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya kissanta mana a nan, har yanzu fa akwai alaƙa tsakanin gazwatu Uhud sakamakon da ta bayan ana komawa da mutuna da badar, abin da shi ma ya zo. Allah yana gaya mana, walaƙad sadaqakumullahu wa'adahu wawun walaƙad lamun muwatti'a lil qasam sannan ga wawun ya shige ta kaga ƙarfi bisa ƙarfi. Sannan abin da ya fi komi ƙarfi a fa'il ya kasance labzul jalal, wala ƙada sadaka kumullahu wa'ada. Hakika Allah ya cika muku alkawarin nan da ya muku, istahsunahu bi izni hatta idza fashil. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتلي عن ليبتليكم ولقد عفا عنكم الله يناك يا منا ولقد صدقكم الله وعده حقيقة الله يا شك القورنس وان يدوكا يمكو Allah subhanahu wa ta'ala ya muku kyakkyawan alkawari cewa in kun tabbata akan koyarwar annabi Muhammad, da bin umarnin shi da duk yadda alƙur'ani ya yi da kunan kuke bi, to Allah ya muku alkawari na wani babban alkhairi wanda zai zo ya same ku. ولقد صدقكم ولقد صدقكم الله وعده استحسونه بإذنه الحس أنا بمعنى الاتصال من القتل watan a ƙarar da mutane da an Allah ya nufin duk wanda ya saba ma koyarwan annabi Muhammad to shi kenan kawai za a shafe shi a doron ƙasa to Allah ya muku alƙawari yanzu kuma ba za a kau da ku a doron ƙasan ba saboda me saboda akwai yiwuwan rahama ta sayyidina rasulullahi ta taba ku koma bisa koyarwan shi shine nan Allah yake gaya mana wala qad saqahum Allahu wa adaw istahsunahum bi iznihi hatta idza fashiltum me ya faru har kuka zo kuka yi abin da Allah ya so ya share ku a doron ƙasa hatta idza fashiltum al fashlu kalman fashlu a wajen malaman mu'ajimul lughawiyya tana zuwa da ma'anan al jabnu tsoro hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr domin kun samu tsoro ya shige ku sannan kuma hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil am kuka zo kuka samu sabani a cikin ku kuka zo lokacin da kuka ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ka je Uhud zaka ga inda aka yi wannan kissa akwai wani jabal ana ce mishi jabalur rumma manzo Allah ya ya zabi wasu daga cikin sahabbai ya ijiye su wanda gwanaye ne a iya harbi da kibau yace ku tsare anan duk in kuka ga kafirai sun zo ku kuma ku tayar musu ku rike mana nan waɗannan ku nan waɗannan mu kuma mu je ta nan ya musu gargaɗi ya ce ko da kun ga mun garar da su gaba ɗaya ko me kuka gani kada wanda ya sako daga inda na ce muku sabai aka samu wanda suka ce to to me zai faru ana nan sai ya zamana a tashin farko sai ya zamana su musulmi su suka fara cin nasara saboda wannan alkawarin na Allah sai ya zamana an samu wanda ya daga tutan mushrikai musulmai suka kashe shi suka kashe mutum tara da wasu daga cikin kafirai Allah nasara ta faru ko to ganiman da ke ga wannan wajen sai ya sa kawai wanda suke kan dutse jabalin rumma kawai sai suka fara cewa ya kamata mu sauka mu ji ai an riga an gama akwai babban jagoran su ana ce mishi sayyidina abdullahi ibn jubair sahabin annabi muhammad ne shi sai ce a'a ba za mu sauka ba me zai sa ba za mu sauka ba ya ce ya manzon Allah zai ce mu zauna nan ku ku ce mu tashi shi ya ce ba zai sauka ba sai ya zama an samu wasu da dama sun sauka saukan nan da suka yi sai wa'innan suka samu rauni ashe nan ne asalin inda dandalan wata wanda ba musulmin ba suke saukansu sai waɗannan suka biyo ta wajen sai ya zama da da suka biyo sai suka fara kashe shi wannan Abdullahi ibn Jubair suka kashe wasu daga cikin sahaba da yawan gaske bayan sun kashe cikin sahabbai sannan suka auko ciki wanda har sai da ya zama da sun tsorata musulmi musulmi sun fara kaucewa suna fita fagen fama ana ce musu shedani shedan ya zo ya dinga musu ihu yana ce musu ai sayyidina rasulullahi yayi wafati hankali ya tashi suna kaucewa shi kuma sayyidina rasulullahi na ilayya ibadallah irji'u ilayya ibadallah irji'u gani nan ana Muhammadu Rasulullah manzo Allah ya tunga maimaita wannan sannan hankalin su ya dawo shine nan Allah yake gaya mana hatta idza fashiltum sai da kuka kai ma inda eh kuka samu fashal fashal shine lalacewan al'amari amma a ka'idar lugha aljabnu tsoro wata na za'atun fil am kuka yi ta jayayya wasu suka ce mu sauka wasu kuma suka ce a mu fa ba za mu sauka ba muna nan a inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar mu wata na za'atun fil amri wa asaitum kuka saba akan irin tsarin koyan ko dabarun yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dora ku akai hatta idza tafashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun me yasa saboda sashin ku an nuna musu ga abin da suke so ma annakir bi ma'ana shay'an tuhibbun menene wannan abin da kuke so shine mai alganima an ga ga ganima can kawai a fita aje ayi wannan ashe kaga qur'ani yana nuna mana duk tafiyan da aka shirya na Allah to dole ne ya zama a samu kyakkyawan watan idara tsari da kyakkyawan tanfi wajen zattarwa domin in ba a samu wannan ba to koyaya ake za a samu rushewa kaga ga yanda manzon Allah ya tsara an samu idara mai kyau amma a ina aka samu matsala wajen zattarwa tanfi anan aka samu matsala shi yasa aka samu karyewan yaki كاغني حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ألا يشتوك بارفكم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة daga cikinku akwai wanda su suna da kwaɗayin eh tarkacen ababen duniya kaman ganima da shauransu shi suka hango suka je su ɗauka wa minkum man yuridu al-akhirah daga cikinku kuma akwai wanda ba ruwan shi da tarkacen duniya su ne suka ce wallahi ba za mu tashi daga inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zaunar da mu ba kaman irin su sayyidina Abdullahi ibn Jubayr da wasu daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum sai Allah ya juyar da waɗannan kafiran a kawunan ku liyabtaliyakum me yasa haka domin ya jaraba imanin ku ya gani daman alqur'ani ya gaya mana wala nabluwannakum hatta na'lama almujahidin minkum wallahi sai na jaraba ku dan in gane wane ne na kwarai da yawa likullin ila sha'awil ula harakatun walakin eh aziz fil rijali sabat da zaran an ce ga halin ɗaukaka kowa zai ce sai ce maka zai je amma tabbata akan halin da zai kawo ɗaukaka sai ka ga kaɗan ne daga cikin mutane shi sa qur'ani in yazo yana maganan ma sai ka ji ina faɗin mazaje sai ka ji ɗan kaɗan yake faɗi bai faɗin mazaje da yawa minal mu'minina rijalun كاغني رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار كاغ أشي حر ينزو kenan tabbata akan abu shine babban abin da shari'a yake so sun masarafakum anhum sai ya juyar da su dan sun masarafakum anhum ya juyar da ku daga barin waɗannan mutanen wanda da kun tsaya ku za ku hana su lenye muku haka dan menene liyabtaliyakum dan ya jarabi imanin ku ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun yanzu wasu mutane yanzu na son tunanin ne kawai za a basu ai mun yi imani eh ai da mun je aljanna ma shikenan a ce kai kowa ya yafe ma kowa mu shige shi dan adam musamman malam bahaushe yakan so a ci bulus a imani aljanna yana yana bukatar mai aiki ko duniya baka samu da zaman kashe wando da zaman mara fasali dole ne sai mutum ya dage ya yi aiki tukuru sannan ya samu duniya ne ko lahira ne to ya kamata mu gyara mu ɗau darasi daga irin yadda alkur'ani da watan ramadana suke koya mana abubuwa a rayuwarmu wanda zai amfane mu duniya da lahira sun masarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum Allah kaga alakan sahabban annabi Muhammad da da Allah kai tsaye yanzu nan ake cewa ai kun yi kuskure kun yi kaza kun yi kaza amma kafin su buɗe baki su ce mun yi nadama Ƙur'ani bai karanto mana sun yi nadama ba saboda matsayinsu a gun Allah. Allah ya riga ya san sun riga sun nadama sai ya ce wa laqad afa ankum. Allah ya riga ya gafarta muku. Me yasa to Ƙur'ani ya karantar da mu kuma kuskura? Saboda menene? Saboda a koya mana yadda za ka gudanar da rayuwa. a koya mana in ba haka ba ai tuni masu an riga an gafarta musu gaba ɗayan shi ita au abaita ko ka so ko baka so ba sahabban annabi Muhammad gaba ɗaya Allah ya yi musu wannan domin Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhum ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun tahalili na wannan ayan zai nuna maka cewa babu wanda ya fita daga wannan izhar din ka gani kafin ma su ce Allah ce wala qada afa ankum amma walaƙat wallahi Allah ya yi muku gafara. Allah ya yi muku gafara akan wannan abin da ya faru. Wallahu shi Allah zu fadlin ma'abocin baye-baye ne da baiwa da kyauta alal mu'minin amma ga mu'minai kadai. Allah Allah. Kila wani ya ce to me yasa ba a ce alal musulmina ba? A'a. Me yasa? Saboda musulmi akwai rago. akwai wanda kawai zai ce ne ai wane sunanka ai wallahi tun da kakan kakana ai tun musulmai ne kai gidanmu ma gidan malamai ne to amma kana aikin malaman in ba ka yi malaman za a karrama a basu ni'ima kai kuma ko oho to kaga ashe abin ba yana buƙatar tsayawa aiki ne shi yasa Allah ce wallahu zu fadlin Allah ma'abocin baye baye ne da kyauta da tagomashi amma alal mumini ga muminai me yasa saboda mumini sai ka zama musulmi in kai aiki kai aiki sai ka daga daga musulmi sai ka zama mumini kaga ashe aiki ya mai da su suka zama muminai don haka wanda ya aiki Allah shi ke zabga mata goma shi Allah kai mana saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam
إذ تسعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم فأصابكم غما بغم لكي لا تحملوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون
إذ تسعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون الله سبحانه وتعالى يكشف idan ka ji kalmar iz ta zo bi ma'ana uzkur waqta ya rasulullah ka tuna lokacin da a gaya masa na rasulullahi wani abu da ya faru ظرف لما مضى ايه من الزمن آه. إذ تسعدون ولا تلوون على أحد كلمة تسعد أطيبا بنشن دا سعيدة يسعد آه؟ بفتح العين سعيد يسعد مصدر زي زمومي الصعود شيني هوا هوا أبو كمان الصعود على الجبل الصعود ايه على الجبل هوا توسي سعيدة hawa mimbar sa'ida amma idan ya zama na as'ada yus'idu al-is'adu masdarin shi zai zamo shi kuma me tafiya mai tsawo a doron ƙasa to nan ana magana akan tafiya mai tsawo a doron ƙasa ne duk daga wasu daga cikin malaman lugha sun yi ƙoƙarin su maida da sa'ida da as'ada duk ma'anan shi ɗaya amma kuma ya sha bambam. Manyan zarata fitiman likitocin lugal arabiya sun ce a'a da bambanci. Wannan shi na hawa sa'ida ya sa'adu as-su'ud shi kuma wannan as'ada yus'idu al-if'adu shine tafiya mai tsawo a doron ƙasa. ina fatan mun fahimta Allah shine nan Allah yake gaya mana iz tus'iduna wa la talwuna ala ahadin war rasul yad'ukum fi ukhrakum fa asabakum gamman bi gammin likay la tahzanu ala ma fatakum wa la ma asabakum Allah yana gaya mana wadhkur bi ma'ana ka tuna ya rasulullah iz tus'iduna su waɗannan mutanen yakin iz tus'iduna yakin da suke tafiya suna tafiya mai tsawo wala talwun ko da waye ma ba sa yi daga cewa kawai suna ganin cewa ganima ya samu gashi an riga a wannan kawai sun taho bi ma'ana ko waye ba sa yi dan duba wannan istus'iduna wala taluna ala ahadin ba sa wai ga su duba ko da mutum daya wala taluna ala ahadin war rasuli yad'ukum fi ukhrakum shi kuma sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana kira ne gare ku ku koma ga inda shi ne mafi alhairi domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda Allah ke gaya masa wa in tuti'uhu tahtadu da zaran kun bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shari'a da zaran kun bi annabi Muhammad sai ku samu shari'a kai tsaye ka gani ba wala tuluna ala ahadin war rasul yad'ukum Allah wannan wa war rasul yad'ukum jumla eh jumla hal tana ga annabi Muhammad yana kiran direban Allah wanda babban jakada da dinshi da kun bishi wallahi da ba abin da zai faru da ku war rasul yad'ukum fi ukhrakum fa asabakum gamman bi gammin saba ma annabi Muhammad sai ya haifan muku da bakin ciki kashi biyu. Bakin ciki a gaban ku gayi nan an karkashe ‘yan uwanku, babban bakin ciki kuma kun je har sai da inda kuka juya, ana ce muku manzo Allah ya rasu kun juya, kuma kun san cewa juyawa wajen yaki mummunan laifi ne a musulunci. Kaga? Kaga bakin ciki guda biyu. ga wannan rubin ku da aka yi aka yaudare ku kuka juya sannan menene ga ƴan uwanku kuna gani me ya kawo haka rashin amincewa da irin tsari da aka yi aka ce maka tsayana shi yasa duk taron da za a yi in kana cikin jama'a aka ce ga tsari wani tsaya a nan ka ce to na yarda idan ba haka ba sai ka zamo kai ne shari kana tashi a wajen sai ya zama na jarabawa da fitina sai ya bullo ta wajen kowa ya tashi zai ce a ai wallahi wane ne wane ne kaza ai duk wannan abin ta wane ne har wanda ma baka yi ba wani ma zai je nemo shi ne a wasu ya shigar a ce ai dai wane ne asali ka gani to ya musulunci yana nuna mana mene anan administration kyakkyawan administration yanda ake gudanar da komi shi yasa manya-manyan malaman mu a musulunci suka shirya mana littattafai na ban mamaki misali idan ka ɗauki al'alaka dauliya international relationship idan ka ɗauki imamu mawardi yadda ya tsara yadda ya kamata international relationship ya kamata ya faru a kan wallahi mala in ka ɗauka sai ga kawai faransawa sun amfani da shi wajen kofiyin ɗin littafansa idan ka ɗauki ƙa'idojin da malaman malaman mazhabar imam malik suka tsara suka yi wannan kai ba wannan ba har a constitution na ƙasan faransa sai dai in sun canza shi a yanzu amma idan kana faɗin maka ƙa'idojinsu sai ka rinka jin ƙanshin malikanci a ciki. Me yasa? Saboda lokacin da suka zo suka zauna a ƙasan Spain, suka shigo Andalus, muna da Kurtuba, muna da Ishbiliya, ga Madrid, ga sauran waɗannan. Duk waɗannan birane ne da suka cika suka tumbaɗe da malaman la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sun gina dauloli, sun gina birane, sun gina abubuwa da yawa. abin ban mamaki duka duka bara ko baran can a ƙasan Spain aka gano wani makabarta wanda zaratan malaman musulunci aka birne a wajen amma ba a san abin da aka samu wajen ba kawai zaka ji wajen na ƙanshi na haske gwamnatin asan aka kawo ma lokacin da suka ce za su zo kawai sai an tone a care su ai wani abu turawa 'ya'yan wanda suka zamo kafiran su suka zo suna zanga-zanga ba su yadda ba me yasa saboda bayan Allah ƙurƙuba ya sha ƙuba to ga sunan amma da aka so a shashantar da 'ya'yan musulmi sai aka manta mana da wannan babban aikin da musulunci ya yi a cikin watan European countries wa'innan ƙasashen turawan sai aka shagaltar da mu a ƙwallata an ce maka Madrid sai ka ce club wanda nan ne fa mahaifan manya-manyan zaratan malaman musulunci irin su shehu shiyuhil islam imamu zahabi ba bai ce mishi shekul islam kawai yakan ce inda za a tara shiyuhil islam to shi shehin su ne ibn hazm az-zahiri rahimahullah anan aka haife su amma ɗayan musulmi ba ma iya gane wannan sai yan kwallo muke lissafawa ka gani to wannan yana daga cikin irin abubuwan da yake haifarwa saba ma kuma ba abin da ya rusa andalus tana hannun musulmi wanda musulmi sun dinka yada musulunci a cikin kasashen turawa me ya rusa su rashin fahimtar juna da saba ma ka'idoji irin wannan suka dinga yakan daula nan ta yaki wannan daula nan ta yaki wannan sai da suka gama yakan junansu sannan kafirci ya zo ya ƙara da su ya kore su ya kamata mu koyi ya wata mu koyi karatun tanatsu daga nassoshin alkur'ani Allah yana gaya
ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر من يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين وبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور
ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون لو كان لنا من الأمر من شيء ويقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نصر طائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في ويخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم إن الله عليم بذات الصدور والله عليم بذات الصدور آه wannan aya tana daga cikin ayoyi baitan ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum tana daga cikin ayoyi wanda suna da tsayi kuma bayaninsu yana da girma ga kuma yanayin lokaci ina tunanin za mu tsaya mu amsa a tambayoyi tukunna alabashi in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi daga wannan wannan aya akwai mai tambaya
kana magana ayan da ya gabata
malai fassara yana su malai karan bayani shi misali shine idan mutum ya zalunci ko ya aikata ba daidai ba a kyale shi ne misali ko a mishi hukunci
Allah yana bayani Allah yana bayani akan cewa wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin shin ihsani shine mutum ya zalunci a kyale shi ko a ce an masa rangwami ko ko a'a ihsani shine a tsayi mishi da hukunci wata shi ihsani ya shiga komi a cikin ibadunmu shi yasa in ka ɗauki maratibul din zaka gani zaka ga kana da martabatul islam zaka ga kana da martabatul iman sannan kuma kana da martabatul ihsan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana akwai ihsani tsakanin bauta isa matuƙa a bauta menene ihsan shine an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ka bauta ma Allah tsantsa kai ka ce ga ka ga ubangiji ne don shi kadai ya cancanta kuma shi kake bauta ma kaga ihsani min janibil ibada da mu'taqadat haka nan ihsani min babil mu'amala Allah yana gaya mana wa ƙulu linnasi husna wajen zance ka faɗi abu mai kyawu shi ma gayi nan ihsani ne a musulunci sannan haka nan wajen taimakekeniya mu'amala da dukiya shi ma Allah yana kira ga irin wannan kamar shine wallahu yuhibbul muhsinin haka nan in Allah ya tattara masu ihsani gaba ɗaya kai su martaban da ba a samu wanda ya kai irin wannan ba Allah yana cewa inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah yana tare da masu tsoronsa kuma yana tare da e wadda bayinsa wanda suke e muhsinai muhsinai masu kyautatawa to nan abin da muke so mu fahimta shi menene al-ihsani da adalci dan juma ne da dan jummai menene adalci huwa wad'u shay'in fi mawdi'ihi alla'iqun bihi ka sanya abu a inda ya dace inda kuma nan ne wajen zamansa ko ya yi maka ko bai maka ba. Idan muka ɗauki, kamar yadda malam ke magana mutum ya laifi, sai ya zamana a ce a ƙyale shi wai an yi mishi insani, wannan ba insani ba ne zalunci ne sunan shi. Domin me, shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ya fi kowa sannan bawa shi ya fi halicce shi shi ne mai bawa nan, amma shi ya kawo kuma a dokan wanda ya yi, ya yi ba daidai ba, a yi mishi. domin Allah ya gaya mana wa katabna alaihi fiha anna an-nafsa bin nafs wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni wal sinna bis sinni wal juruha qisas kaga Allah ya daidaita hukunci anan ko to don haka babu wani dalili da zai sa mutum ya laifi Allahumma sai dai in an ce afwa misali mutum ne sai yayi abu yayi yayi da ganganci da aka zo shari'a ta ce ita shari'a ba zai babu wanda da wani abu ganganci a'a ka yi abu bari a tsayi maka da hukunci sai ya zo ya nuna nadaman shi da shauransu sai mai shi ya ce to na gane cewa ya yi ba haka ba ne zan mishi abuwa za ta shari'a za ta ce wannan haƙƙinka ne ya yi daidai don haka shi a matsayin shi na alƙali da zai tsaima da wancan hukunci sai ya ce shi kenan ya yafi amma abin da ya kasance alaƙan mutum da mutum amma alaƙan mutum idan ya taka shari'an Allah ba wani wanda zai zo ya ce ya yafe mishi domin ba ɗan adam aka yi ma ba Allah aka yi ma don haka a nan babu wani mafita sai an tsaye da hukuncin Allah nan. Ina fatan an fahimta, to don haka ba ihsani ba ne a ce wai an yafe ma mai laifi, a'a a tsaima da mai laifi hukunci saboda wanda bai yi ba ya ga cewa wannan aya ne kuma watan tahziri ne tsoratarwa ne dan kada wani yayi. Shi ne hikiman shari'a. Misali, sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da sahabbai amma sai kaga wani sahabbin sai yayi wani abu sai a ɗauko shi sai a ce bari a yi mishi hukunci me yasa sahabbai suna da ƙarfin imani fiye da na duk wani ne la ilaha illallah wanda ya zo a bayan su za su iya kin yin laifin amma in ba su yi laifin ba an ɗabbaka a rayuwar al'umma sun gani yaushe za a iya sai su yi sai a ɗabbaka don a koya ma al'umma ga yadda ake yi ina ba ta an fahimta to ya kamata dai mu gane abu na daidai dai shi ne a yi shi in mutum idan mutum ya yi laifi a shari'a tsaye mishi da laifi da hukunci ake yi sai dai in ya bayyana cewa bisa kuskure ne ko kuma abin da ya shafi wannan idan al'umma kuma masu haƙƙi suka ce sun kiyaye sun yafe wannan babu laifi za a iya ɗauke masa ina fatan an fahimta wannan wallahu a'lam ko wani tambaya lokaci yayi ko to Allah ya sa mun dace سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون السلام على المسلمين